فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وسلب من المؤتفكة نعمة الأمن وجعل بحيرتهم منتنة ملحا أجاجا لا ينتفع بها إلى يومنا هذا وسلب من قوم شعيب الأمن الاقتصادي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في, دارهم في ديارهم جاثمين أما سبأ وما أدراكم ما سبأ فبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق وأما فرعون وأتباعه فسلبهم الله نعمة الأمن الغذائي والمائي والعسكري وسلب الله من قريش الأمن, الأمن العسكري والغذائي والسمعة الطيبة لدى العرب أما نحن سكان الشمال النيجيري فلما تركنا شرع الله وأهملنا الأراضي الزراعية ابتلانا الله بالفقر والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونزع الهيبة من صدور أعدائنا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور عباد الله تثبت الأحداث الجارية في البلاد والتحيز الفاضح من الساسة أننا الوحيدون المؤمنون بفكرة الدولة الموحدة والعيش المشترك والأخوة على أساس المواطنة والابتعاد قدر الاستطاعة عن العرقية والقبلية والمناطقية فبعد المحاولات فبعد محاولات محاولات الاستهدافات المتكررة من الحكومات الحالية للشمال منذ قدومها بدءا من محاولة حرب النيجر الشقيقة وقانون الضرائب الجائر ومحاولة استقدام دولة الشر بذريعة استخراج المعادن وكلها أمور لو تمت كما خطط لها فإن غرمها علينا فإن غرمها علينا وغنمها على سوانا معاشر المؤمنين ينبغي أن نقف عند هذه الأحداث لاستخلاص الدروس منها من هذه الدروس ما يلي يجب أن نعيد النظر في سياسة البلاد وأن نعترف بأنها مبنية منذ الاستقلال على القبلية والمناطقية وأن لا نقدر على إصلاح ذلك بحسن, بحسن النية فقط بل لا بد من مشاركة بقية المكونات والقبائل والمناطق وإلا فلنتعلم منهم التحيز والأنانية والمحسوبية كلما سنحت لنا الفرصة ثانيا يجب أن نلوم أنفسنا بدل غيرنا على سنوات التيه والضياع التي قضيناها في حكم البلاد لا سيما في عهد الحكومة السابقة حيث كان معظم الشماليين فيها بلا خطة لاستنهاض منطقتهم سوى الرشاوى وإرضاء الآخرين فلا الكهرباء أصلحوا ولا الزراعة استحدثوا ولا الشركات المعطلة أهلوا ولا النفط, ولا النفط استخرجوا ولا للمسلحين المسلحين حاربوا ثم أصبحنا نلوم الآخرين بعد, بعد ضياع الفرصة وسلب النعمة عباد الله إن أولى خطوات الإصلاح والتغيير الاعتراف بالذنب وإننا معاشر الشماليين مسؤولون عن ما حل بمناطقنا من التأخر والضياع والفقر والأمية والقلاقل الأمنية والتعليم المتدهور والحالة الصحية المزرية وتعطيل الشركات العملاقة والبطالة المرتفعة وسوء خدمات البنى التحتية من الطرق والجروس والجسور والماء والكهرباء وإهمال الزراعة والمعادن الجوفية والتساهل والتغاضي عن مروج المخدرات ومتعاطيها وسرقة المال العام فمن ذا الذي يصلح هذه الأمور فمن ذا الذي يصلح هذه الأمور غيرنا أحبتي في الله لقد منح الله الشمال النيجيري أمورا كثيرة أو أرزاقا عديدة تتمنى الدول العظمى أن تحوز بعضها وأخص بالذكر منها الأمور الآتية الأراضي الزراعية الخصبة الغابات الشاسعة المعادن الطبيعية الثمينة مثل الذهب واللؤلؤ وغيرهما الثروة المائية الطاقة الشمسية القوية الطاقة الهوائية الثروة الحيوانية المناخ المعتدل لا سيما في الولا- في الولايات الوسطى ثم الكثافة السكانية العالية ثم التنوع العرقي والقبلي للتكامل والتنافس الإيجابي ثم الكوادر العلمية وذو الم- وذو المواهب ثم التأثير السياسي وصناعة الزعماء عباد الله إن أمة حباها الله هذه الأرزاق لا يجدر بها التخلف والفقر والمرض والجهل والبطالة واستجداء الحكومة الفيدرالية لت- لتسيير أمورها وإن مواصلة الإهمال من قبل ساستنا جحود لهذه النعم والنعم تقيد بالشكر بينما تخطط لاغوس مثلا للمشاريع الطموحة كإيجاد الطاقة الكهربائية المستقلة والقطارات السريعة ومخازن الحبوب الضخمة رغم عدم امتلاكها للمزارع تبقى ولاياتنا بلا رؤى مستقبلية بل سياسات مرتجلة ومشاريع لا تغير جودة من جودة الحياة وخلق معارك وهمية تافهة وإذكاء نيران نيران التمرد المسلح من قبل البعض ممن لا يتقي الله إخو- إخوة الإيمان علينا أن نواجه الحقائق ونتحمل مسؤولية فشلنا ونعود إلى رشدنا إلى رشدنا ونلتزم شريعة ربنا ونصلح سياساتنا ونطور تعليمنا ونفتح شركاتنا ونشغل أراضينا وننقب عن مواردنا ونحارب شياطيننا فلوم الآخرين لم ولن يغير من أوضاعنا وهيهات أن يصلح أحوالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wadda ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya wa duk abin da ya halitta ya kaddara sababi sannan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci dukkan komai ya kaddara shi kari kaddarawa ya tsara shi tsarawa subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sanya canji da yake samuwa a cikin mutane canji na hakika a cikin rayuwar al'ummomi yakan faro ne daga cikin rayukansu ba daga waje ba Allah madaukakin sarki baya sako da mala'iku daga sama zo su canza yanayi da mutane suke ciki su ne za su yi ƙoƙarin canzawa daga sabon Allah maɗaukakin sarki zuwa yi masa biyayya sai Allah maɗaukakin sarki ya canza musu daga abin da suke yi da yake kawo ci baya su koma suna aikata abin da zai kawo musu ci gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake su amma idan suka zauna haka za su zauna su yi ta kuka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu shi sa alƙur'ani ya fayyace Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalika wancaninka بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم Allah madaukakin sarki bai kasance mai canza wata ni'ima da ya ni'imta ta ga akan wasu mutane ba har sai sun canza abin da ke cikin rayukansu wa anna Allah sami'un alim kuma lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne ga abin da bayi suke faɗa masani ne ga abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje lalle Allah baya canza abin da yake tare da mutane har sai sun canza abin da ke cikin rayukansu tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zaburar da himma ta al'ummarsa ga baki ɗaya tun daga zamaninsa har wacce za ta zo a ƙarshe da faɗinsa ista'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki cikin duk abin da za ka yi sannan kada ka gajiya tsira da aminci su tabbata ga alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu sani lallai ni'imomin Allah madaukakin sarki suna dawwama ne da godiya sannan suna gushewa ta hanyar butulcewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana faɗa ka a kutuna ubangiji yake cewa idan har kuka gode ubangijinku ya shelanta la in shakartum la azidannakum idan har kuka gode akan ni'imomin da na muku zan kare ku da wasu wala in kafartum idan har kuka kafirce kuka butulce inna azabi la shadid ku sani lalle azabata ah, tana da tsanani sannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani kenan da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cike suke da misalai rayayyu na alkaryu da kasashe da al'ummomi da Allah madaukakin sarki musu ni'imomi kala-kala daban-daban suka butulcewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya janye ɗaya bayan ɗaya daga cikin irin waɗannan al'ummomi subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin adawa da kafircin da suka yi da sauransu subhanahu ta'ala sai ya janye ni'ima da tallafi da ya musu na karfi da ya ba su wajen karya abokan gaba sannan Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da garin su a cikin a cikin sahara haka su ma samudawa Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima ta gonakai da abincin da za su ci suna cikin wadata da kuma gine-gine da ci gaba a wannan bangare subhanahu wata'ala sai ya kwace waɗannan ni'imomi bayan sun kafirce mai fadamdama alaihim rabbuhum bi dambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewar ya damka ya kwace daga almu'tafiga sune mutanen annabi lut ya kwace ni'imar aminci da yi musu sannan ya sanya ruwa da yake shayar da su ya sanya ya koma ruwa mai ɗoyi ko kuma kace ya koma ruwan gishiri da har yau ba a iya shan wannan ruwan shi yasa ake ce mai ma mataccen kogi ana ɗiban gishiri ne a wajen amma ruwan ɗan adam bai isa ya sha ba sannan Allah madaukakin sarki ya kwace daga al'umma ta annabi shu'aib Allah ya ba su ni'ima ta kasuwanci tattalin arziki mai ƙarfi suka koma cin riba suna aikata abin da suka ga dama da annabin su ya musu wa'azi suka ce a'a babu wanda zai faɗa musu ga yadda za su nemi dukiya Allah maɗaukakin sarki ya kama su da wannan ya girgiza ƙasa ta ƙarƙashinsu sannan suka faɗi duka suna matattu fa asbahu fi darihim jathimin sannan al'umma ta saba mutanen wata daula kenan a ƙasar Yaman a can baya Allah subhanahu wa ta'ala su ma ba mu labari ya musu gonakai gefe hagu da dama da suke wato suna kewaye ni'imomin Allah maɗaukakin sarki sun kewaye su ba sa koka wani abu na ci ko sha da sauransu suka butulce wa Allah madaukakin sarki aka ce daga gari in zaka tafi ba sa daukan guzuri baka yin komai kana fita daga gari zaka fada wani gari saboda ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu suka ce a'a sun ji labarin wasu al'ummomi idan za su yi tafiya mutum sai ya dau guzuri sai yayi kaza su ma qalu rabbana ba'id بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق sun ɗauka tafiyar wani abu ne na jin daɗi suka ce ubangiji a nesanta tsakanin tafiye-tafiyenmu a nesanta tsakanin garuruwanmu mu ma waje irin abin da mutane suke ji sai suka yi irin abin da yahudawa suka yi ana kawo musu abinci daga sama su malamai suka ce daga aljanna ma suka butulce wa Allah madaukakin sarki suka ce a basu filayen noma da su noma Allah madaukakin sarki ya basu ina suke a yanzu Allah madaukakin sarki ya datar da mu haka fir'aun da jama'arsa da dakarunsa da suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suka ki su imani da Annabi Musa Allah madaukakin sarki ya kwace ni'ima ta abinci da ya basu ni'ima ta ruwan sha ni'ima ta karfin soji da karfin mulki subhanahu wata'ala ya kwace waɗannan ababan ya halakar da Fir'auna da jama'arsa gabaki daya sannan Qurayshawa wanda su ne al'ummomin da suka fi kusa kusa su suka fi kusa da mu suna daga cikin wannan al'umma suna daga cikin ummatu da'wa sun zo sun musulunta da yawan sun zo sun musulunta daga baya su ma Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima mafi girma ni'ima ta aminci sannan Allah madaukakin sarki ya kosar da su Allah madaukakin sarki ya ciyar da su ba a noma a garin Makka amma babu wani abu da ake noma shi a doron kasa da ba za ka same shi a garin Makka ba babu wani tufafi da ake sa a waje da ba za ka samu a can ba babu wata kasuwa wani abu da ake sayarwa da sai ka tarar da shi a garin Makka domin alhazai suna tahowa min kulli fajjin amiq daga duk wata kusurwa wacce take da zurfi lungu da sako na duniya kowa in ya tashi zai tafi da abin da yake da shi na haja da kasuwanci haka mu ma muka zo muka shiga cikin sahun irin waɗannan mutane duk da alhamdulillah ba ta gefen kafirci bane amma mu mun shiga sahu ne saboda ta gefen kin gode wani imomin Allah madaukakin sarki da yayi mana Allah madaukakin sarki ya ba mu kasar noma muka yi watsi da su wani ya sai wani wasu suka sai da kasar suka aka yi wasu ababe dai na shirme a baya wasu suka sayar sai mutum ya sai da kasar tashi ya je ya sai wani abu na sana'a ya koma yana dako a kudanci lokacin da mutumin kudin yake kokarin ya zo nan ya yi noma da sauran ababe da Allah madaukakin sarki ya mana muka ki mu gode mai subhanahu wataala sai jarabe mu da yunwa aka jarabe mu da kishirwa aka jarabe mu da tawaya a cikin dukiya da rayuka da 'ya'yan itatuwa Allah madaukakin sarki ya zare farjinin mu a cikin zukatan abokan gaba a lokacin da aka bar shari'a ta Allah madaukakin sarki sai muka zama kamar abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa akan waɗancan mutanen mutanen saba zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur in aka ce kalma ta kafirci wai kullun tana nufin bautar gumaka ba ko sujjada ga wani abu ko kin bin Allah madaukakin sarki da bin wani a kalma ta al-kufru a harshen larabci tana nufin al-juhud wato musu musu waɗancan kafiran suna musancewar Allah madaukakin sarki shi shi ya cancanci bauta shi yasa aka kira su da kuffar haka duk wanda ya butulce wa wata ni'ima za a ce mai kafiri akan wannan ni'imar wato butulu Allah subhanahu wataala ya datar da mu bayan Allah ababen da suke faruwa a cikin wannan kasar suna tabbatar mana musamman na kabilanci da ake nunawa a cikin mulki suna tabbatar mana da cewar lallai a idan mutum ya yi adalci zai ce mutanen arewacin najeriya kusan su kaɗai ne suka yi imani da ƙasa ɗaya al'umma ɗaya suna idan suka samu mulki za su yi adalci su suka yi imani da zaman tare su suka yi imani da 'yan uwantaka ta wato ƙasa guda sannan su ne suke kwatanta adalci gwargwadon iyawarsu a lokacin da suka samu mulki za ga suna tafiya da kowa duk abin da za a yi akwai lokutan ma da za ka ga wasu daga cikin shugabanninmu akan mutanensu sukan zarge su cewar sun fi fifita wasu al'ummomi a kansu a daidai lokacin da idan wasu suka samu mulki za ka ga daga ranar farko ba abin da za ka gani sai kabilanci da zalunci da kuma bangaranci Allah madaukakin sarki ya datar da mu duk wanda ya aikata wannan ko al'ummar da take wannan lallai ana nuna cewar babu wata yanwantaka ana nuna cewar zaman taron nan dama dai kawai ana yi ne wasu dama ce ba su samu ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan abubuwa da yawa da hukumomi suka yi a cikin wannan kasa wanda kana kallo ba shi da bukatar sai mutum ya kasance wani masani ko kuma ya kasance mai zurfin tunani zai gane cewar wannan abin ana so a cutar da al'umma kaza ne an ce za a yaki Nijar al'umma suka tsaya suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya busar da wannan abin duk wanda ya taba kasar Nijar ya taba Sokoto ya taba Katsina ya taba kusan jihohi biyar suke da iyaka da wannan kasar amma ka zo ka ce za ka yake su aka dawo bayan an tsallake wancan aka kawo doka ta haraji nan ma aka ce ga wasu al'ummomi da za su cutu aka zo dai ta kwanta duk da ba jefarwa aka yi ba aka zo aka ce za a kawo wata ƙasa ta sharri wani gefen da ya saba mata addini ya saba musu al'ada da sauransu nan ma dai aka ce a'a duka waɗannan ababen guda uku ba sai mutum ya kasance wani masani ba ko mai zurfin tunani ko mai kaifin basira da zai gano cewar suwa ake so a cutar da irin waɗannan ababe Allah madaukakin sarki ya datar da mu duka ababe ne da a zahiri za a kawo maka wani abu mai kyau amma fa idan suka faru za ga cutarwar tana nan amma amfanin yana wajen wasu duk da mu ba maki Allah madaukakin sarki ya amfanar da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da kowa gaba amma abin da muke ki shine a cutar da wasu a zalunci wasu ko kuma a zalunce mu saboda a raya wasu Allah madaukakin sarki da tada mu yan uwa masu daraja dole ne mu tsaya lokacin da irin waɗannan ababen suke faruwa mu yi nazari mu yi karatu mu fa'idanta da wasu darussa domin iqra'u tariha إذ فيه العبر إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر إلا بارد أكاوتشن القرآن سيكا قال ما دوكا كين سركي هو يتمك إن في ذلك لآية هو يتمك فاعتبروا يا أولي الأبصار كنو إذنا يا كوما أبو تا بصيرة يا كوما أبو تا هنكلا يا كوما أبو تا تناني ونوجي أتي تكون ونا أبو أكوي آية أكوي وأزي أكوي أبن لورا to duk abin da ya faru ya kamata al'umma ta zauna ta yi nazari daga cikin abin da ya kamata mu fahimta lallai dole ne mu sake tunani a cikin siyasa musamman ta wannan ƙasa kuma mu tabbatar da cewar dole ne mutum ya tabbatar da wannan cewar tun lokacin fa da aka gina wannan ƙasar an gina ne akan ƙabilanci an gina ta akan ɓangaranci kuma haka take tafiya a yau saboda haka wata kyakkyawan niyya daga gare ta daga gare ka ko daga gare mu ba zai iya canza wannan hakikar ba sai dai idan al'ummomi gabaki ɗaya sun haɗu da na arewa da na kudu da na yamma da na ko'ina a zo a zauna a dubi Allah subhanahu wa ta'ala a yi sulhu a manta abin da ya faru a baya to a wannan lokacin ƙasa za ta dawo ta tafi a saiti amma tun lokacin da aka kafa ta dama a karkace take tafiya kai idan ka zo ka ce za ka tafi da ita a meke lalle za ka cutar da kanka za ka cutar da al'ummar ka Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai abu na biyu dole ne mu zargi kawunan mu mu ɗan arewa da muke ihu musamman a ƙarƙashin wannan hukumar ko kuma a cikin irin waɗannan ababe da suke faruwa ko kuma zargi da muke yi na cutar da mu da ake ƙoƙarin yi dole ne mu tabbatar da kurakuran da wasu daga cikin yan uwanmu suka yi a baya suka ja mana a shekaru kusan takwas da aka yi a baya ana cikin ɗimuwa akwai alkhairai a ciki ba za a ce babu ba sannan wajen jagorantar ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya danka ƙasa a hannunmu in umu da aka ɗauka aka ba matsayi duk wani matsayi na kirki zaka ga an ce maka musulmi ne ɗan kaza musulmi ne ɗan kaza suna ana ambata zaka ji muhammad zaka ji abubakar zaka ji wane ne amma waɗannan mutanen me suka yi na taimakon al'ummominsu me suka yi na taimakon yankinsu an gyara wuta an samarwa mutane ruwa an inganta ilimi an toni ma'adinai da suke nan an yi ababe wannan kasar noman an samar da tsarin da za a daina asara su kawai sai damuna ta yi a noma nan da can da can amma idan ta wuce mutane su ba za su iya yi ba sannan kuma ana ko kai ma gafili ga kasan noma Allah madaukakin sarki ya baka wasu al'ummomi suna tafiya akan zinare amma suna fama da talauci wasu suna tafiya akan har diamond yanzu ana maganar sa arewacin Najeriya amma kuma duk da haka mutane suna rayuwa a cikin talauci kaga duka ba a yi wannan ba kuma yan uwanmu ne suka yi shekara takwas suna da damar da za su fitar da kuɗi a yi wannan amma ba a yi ba kaga yau kai ma baka da haƙƙi kenan dan wani dan wani yazo zai amfanar da al'ummarsa wato ka ce za ka hana shi abin da bai dace bai yi shine cutar da wasu mutane saboda ya amfanar da al'ummarsa amma dan ya amfanar da al'ummarsa wannan dama haka siyasar kasar ta zo kai me yasa da ka samu baka yi ba Allah madaukakin sarki da ta damu ubangiji Allah ya shirye da mu bayan Allah a mataki na farko na gyara shine mutum ya tabbatar da cewar ya aikata kuskure matakin farko ce nan na tuba domin mutumin da bai yadda abin da yake aikata a kuskure bane kaga babu maganar ma kai kai mai magana ya tuba lalle mu yan arewacin Najeriya wannan abin da ya same mu na ci baya sanan da tozarta talauci jahilci rashin tsaro ilimi da ya tabarbare kiwon lafiya ga kamfanoni nan an ja an rufe manya-manya wani kamfanin zai iya ɗaukan mutum dubu zai iya abubuwa da yawa amma duka an ji an rufe a cikin jihohinmu wata jihar akwai manya-manyan kamfanoni uku hudu biyar wata har sama da haka amma shugabanninmu suna kallo babu wanda ya kokari na motsa waɗannan ababen babu wanda ya yi kokaranta da su lokacin da wasu ba su bar ko kamfanin su guda ɗaya ya rushe ba amma idan aka zo aka yi magana kullum ka ce an danne ka kai kuma ga arziki an ninka ka ki ka gyara shugaban ka ya ki yayi kun ki ku takura musu kun ki kun ki ku matsa musu su yi kullum idan aka zo sai ka ce a kai ku kuke fama da talauci ku kuke fama da kaza a duk abin da za a yi zai cutar da ku Allah subhanahu wataala ya datar da mu wani abin za a bari amma wani abin saboda mu muna da ci baya ba za ka hana mutane su yi ba abin da zai kawo wasu ci gaba Allah subhanahu wataala ya datar da mu ina kuke mu mutanen arewa lokacin da mutanen kudanci suke gina garuruwansu lokacin da suke kafa kamfanoni lokacin da suka gyara wutar lantarkinsu lokacin da suke amfanar da al'ummarsu lokacin da suka gyara ilimi mu muna nan shugabanninmu suna sace-sace suna abin da suka ga dama mun zira musu ido sai su ja wancan su bashi ya ja baki yayi shiru ya ja baki yayi shiru wanda wanda ba bashi ba kuma shine zaka ji yana magana Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu dan uwa masu daraja hakika Allah madaukakin sarki ya mana kyauta ya ba mu arziki kala-kala wanda wasu daga cikin manya-manyan kasashen duniya suna fatan samun irin waɗannan ababe cikin izinin Allah subhanahu wa ta'ala galibin arziki wanda yake na ƙarƙashin ƙasa za ka samu a yana nan arewaci a cikin al'ummar musulmai kuma arziki na duniya ma galibi za ka ga ko da wasu suna da shi za ka ga al'ummar musulmai tana da kaso mafi tsoka a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ƙasar noma wasu ƙasar fa sai an je wani waje an ɗebo kafin a zo a kawo amma mu ga kasar daga gari zuwa gari ƙasa ce a shimfiɗe sai kaga ba a iya noma rabinta kuma wai akwai gwamna a garin akwai shugabanni a garin akwai sarakuna akwai manyan mutane akwai yan kasuwa akwai waɗanda za su zuba jari amma an bar wannan ƙasar kuma kana wucewa gaba kaɗan za ka iya ganin wani mai mutu kana wucewa gaba kaɗan za ka iya ganin mutane cikin bukatu da sauran ababe Allah maɗaukakin sarki ya bamu dazuzzuka dan aka ce daji wanda yake masani ya san menene na arziki na Allah subhanahu wataala Allah maɗaukakin sarki ya bamu ma'adinai duk abin da ake gadara da shi a cikin duniyar Allah ya bayar babu wani abu da ya kai la'alla za ka iya cewa zinari duk da an samu wasu ababe da suka fi tsada amma daraja Allah maɗaukakin sarki ya yi mai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu arziki na cikin ruwa akwai koguna Allah maɗaukakin sarki ya ba mu hasken rana mai ƙarfi gwamnoninmu inda sun ji tsoron Allah maɗaukakin sarki da wannan magana wuta da ake yi da su sun fita daga cikin wannan kangin da a wani yanki aka samu irin wannan sahara da hasken rana mai zabi da sauransu da kaga tintini sun ci gaba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akwai iska Allah madaukakin sarki ya bamu duk ana iya sarrafawa wajen samar da makamashi Allah madaukakin sarki ya bamu yanayi wanda yake da kyau wasu jihohin wani hoton aka kawo ma sai ka dauka ba a cikin kasar yake ba a can wajen jihohin Taraba da sauransu jihohin da suke tsakiyar Najeriya Allah madaukakin sarki ya bamu al'umma mai tarin yawa ya bamu yawa amma lokacin da yawan da rasa shugabanci aka kasa sarrafa ta ta yadda ya kamata sai yawan kuma ya dawo ya zamanto masifa a gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya bamu wato ya bambanta mu ya sanya mu kabilu daban daban-daban al'umma daban-daban da sauransu a cikin jiha ɗaya sai kaga mutane masu tarin yawa wanda wannan ma arziki ne domin abin da wannan kabilar ta iya waccan bata iya ba waɗannan sun shahara a magani na gargajiya waɗannan sun shahara a kaza wannan ya zo da nashi wancan ya zo da nashi al'umma sai ta amfana sannan ga mutane suna gasa wacce take kyakkyawa a tsakaninsu ba gasa wajen kabilanci ba ko kuma gasa wajen bangaranci nan ma da kaga wannan ma wani arziki ne da za a iya juya shi Allah madaukakin sarki ya ba mu abota ilimi ya ba mu har kananan yara masu baiwar gaske wanda wani da wasu jihohin mu sun wani yaran abin da zai hada wallahi zai iya canza yanayi na kasar gabaki daya Allah madaukakin sarki da ba ma wannan jihar ba amma haka za su mutu da baiwarsu haka za su koma ga Allah madaukakin sarki da wannan abun ba amfana da shi da komai ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ba mu tasiri da faɗa a cikin siyasar wannan kasar mutum bai isa ya zama shugaban Najeriya ba sai in mutanen arewa sun san hali sun san hali mai ta ya kuke san hali mutanen banza Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu lalle al'ummar da Allah madaukakin sarki ya bada waɗannan ababe ne goma sha biyu ba su kaɗai bane abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu ya za a yi Allah ya baiwa mutane irin wannan amma ka zo ka same su talakawa su suka kirkirar wa kansu talauci Allah madaukakin sarki ya musu ka same su cikin cututtuka ka same su a cikin ci baya ka same su akwai masu zaman banza a cikin su sai dai zo su zauna shugabannin su kullum suna roƙon gwamnatin tarayya a musu kaza a basu kaza a basu kaza a basu kaza bayan ga arziki a cikin jihar sa bai yi komai ba kullum yana kan hanyar Abuja zaka samu wasu daga cikin shugabannin yana roƙo a bashi biliyan biyu a bashi kaza an yi ambaliyar ruwa an yi kaza an yi kaza a taimake shi da wani abu bayan gaja a sacan ya je ya ɗauki kuɗi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da haƙƙi na mutane a zuba jari a cikin wannan a gayyato mutane a yi kaza a samar da mutane da suke da ilimi wani ma ba sai an je ko ina ba amma an ki a yi wannan abin tsawon shekaru lokacin da wasu kuma suka gyara yankinsu suka inganta yankinsu suka haɓaka yankinsu kullum idan aka zo sai ka ce ana danne ka sai ka ce ana yi maka kaza ina muke lokacin da waɗancan suka wato suka haɓaka kawunan su Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu su shugabanninsu ba sa son satan ne ko shugabanninsu ba sa so su tara dukiyar ko shugabanninsu ba su san yadda ake almundahanar ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ubangiji Allah shirye da mu lokacin da jihar Lagos take kokarin wato yin wasu ababe wani abin ma ba sai gudun nan da shekaru sama da goma zai tabbata a ƙasa a iya gani a taba amma maganar jirgin kasa duk arewacin najeriya babu wata jiha wai ta jirgin kasa a karni na 21 to sun yi wannan suna kokarin samar da wutarsu tasu ta kansu su fita daga cikin wannan wutar da ake lalata da gangan sannan suna kokari su samar da wani rumbu na abinci mafi girma amma yankin magabaki ɗaya ba ma cikin wannan Najeriya ba kuma wanda zai baka mamaki ba su da ƙasa ta noma daga nan fa za a sai abincin ajiya tara a wancan rumbun amma suna kan suna nan a ƙasar su za a noma a ɗure a tafi da shi can wajen su suna nan ba za su yi rumbun ba Allah madaukakin sarki da da mu lokacin da ake wannan wannan rikici akan sarauta a manyan manyan jihohin mu na Najeriya su suna kokarin gina kansu ku kun zauna kuna kuna kuna rikici akan wasu ababe da ba za su yi ba sai gobe kuma ka dawo ka ci wadancan mutanen su suke danne ka jama'a biyo kan mu adalci Allah madaukakin sarki da da mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu lokacin da suke wannan mu zaka ga idan ka zo jihohin mu da yawa ka zo ka tambaya me ake da shi a ƙasa na shekara goma a bangare kaza bangare kaza bangare kaza wallahi akwai jihohin da ba za ka samu ba a'a sai dai tunanin yanzu an zo shekara kaza ana so a zarce ana so a yi kaza iya wannan ne suke tunani shine daga ran da aka zauna a kujera za a fara shirya wannan abu amma a shirya makomar al'umma akwai babu ruwa ta ya za mu samar daga nan kafin wannan tenuwa ta kare ba za ka ji irin waɗannan ababen ba a je a ciwo bashi za a yi ka rasa ina wannan kuɗin ya je babu ta babu kaza ilimi ya lalace babu duk ba za ka ji ana magana kan waɗannan ababen ba idan za ka kama wasu shugabanni ka yanka su wallahi ba su da wani tsari na shekara biyar ballantana ka yi magana akan abin da ya zarce haka Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah shirya da mu bayan Allah mu ji tsoron Allah madaukakin sarki abin da ya same mu na ci baya mu ɗora wa kawunan mu mu dawo zuwa ga hankulanmu mu riƙi addinin Allah maɗaukakin sarki duk bayan wannan arzikin akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ba mu da duk ya fi wannan zinaran da sauran ababe shine addini na musulunci alƙur'ani ba abin da ba zai ba mu ba sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba za ta ba mu ba domin ta baiwa waɗanda suka gabace mu mu kyautata siyasar mu mu gyara ilimin mu waɗannan kamfanonin da aka ja aka rufe a ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a buɗe su sannan kasar mu ta noma bai kamata a ce an bar ko hekta ɗaya ba ba tare da an noma ba an samar da an yi haka maganar kai abincin kudu ba ma nan ake ba sai dai maganar fitar da shi zuwa ga wasu kasashe na waje jiha ɗaya a cikin arewacin najeriya in ta noma ta kai ta ciyar da sauran jihohin gabaki ɗaya na kuma a ce dukkan jihohin duka sun zo sun rike wannan babu wani arziki da yake hannunka da ya wuce wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda duk hasashe yana nuna cewar a gaba rikicin da za a zo a yi za a zo ne fa rikicin da kasashe za su dinga yi za su yi ne akan abinci akan ruwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu Allah madaukakin sarki ya bamu amma har yanzu tunanin da yawa daga cikin shugabannin mu bai wuce sai inda muna tazo a kawo taki a raba rabin buhu kwano uku kwano hudu kwano kaza wannan shine taimakon noma Allah madaukakin sarki ya datar da mu duk wanda ya haka ya gode wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya bashi da kasar noma ka bari ka kana tafiya Abuja kana roƙon naira biliyan biyu naira biliyan uku Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka mu dawo mu kyautata kanmu abinda muka bari mu zo mu mu inganta ilimin mu da sauran rayuwar mu gabaki daya zargin wasu mutane wallahi ba zai kyautata mana komai ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah bai wuce shuwa gabanin mu ikon yi mana adalci Allah subhanahu wataala ya cusa tausayin mu a cikin zakatansu sannan Allah madaukakin sarki ba mu ikon yi musu biyayya kan gaskiya rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك